akwai sharaɗa na shaƙewa akwai sharaɗa na haske akwai dukkan zuwa kwarai-kwarai akwai wata sharaɗa ɗin akwai sharaɗa ba iyaka ma'anata kenan ta fitowa ba amma dai a nan ana magana akan ta fitowar ne akan ta fitowar ne amma akwai sharaɗa na ya shaƙe akwai kuma sharaɗa na ya yi haske akwai sharaɗa na ya fito sai mai mai tabaitar kan filan da awan maf'alu yake zuwa a bauɗe daga cikinsu an faɗi guda biyu a baya wanda aka ce da ragowar guda biyun a nan su hukuncinsu ɗaya ne an faɗi guda biyu a jiya za a faɗi guda biyu a yau shi ne ce wa kabur haka nan daga kabarar mai yita ya kaburuhu aka ce makadiratu to shi ma wannan ya fita daga kiyasi don haƙƙin sai zamo makabaru ko makabaratu tunda daga kabara ya kaburu ne a shi ya sa ya fuli ne yake zuwa gare shi shi ya sa ko min zai la illa hu tibi maf'alin li masdalin wa ma fihi kad'unila wa min arabi haka nan daga ariba rajulu ya arabu aka ce ma'aribatu ma'aribatu to shi ma wannan wato ariba bukata ma'aribatu bukata wato shi ma wannan ya fita daga tsari haƙƙin sai zamo ma'arabu kawai ko ma'arabatu kawai wasalli sarba'a wannan guda hudun da guda biyu na je wanne ne da wanne na je da sharaka ko da kuma wato ya zama maka geratu da kuma mashirikatu ko mashiruku ko da kuma na yau wato makabaratu da kuma ma'arabatu aka ce su ukun nan suna zuwa su hudun nan su hudun nan suna zuwa da fuska uku ko dai makadiratu mashirikatu makadiratu ma'aribatu ko kuma su zo makadaratu da fata mashirakatu makabaratu ma'arabatu ko kuma su zo da ran mama makadukuratu masharukatu ma'arubatu makaburatu kazali mahalakin taslisu karnukila hakanan a taslisu fuska ukun karnukila an ciro li mahalaki ga mahalaku ana cewa mahalaku mahalaku mahaluku wannan kenan su biyar kenan ya zama kenan mun samu guda nawa kenan gaba daya wanda yake sun fita daga tsari can da farko ga guda 22 wanda suke zuwa da fuska biyu ga 18 wanda suke zuwa da kasara ga biyar kuma a nan wanda suke zuwa da fuska uku muna da 40 da biyar kenan ko to wannan da yake nan yanzu an gama bayani akan wa'anda yake sun fita daga tsari ehin wato su saura kuma abinda yake ya shafi wanda yake kamar ba'a ba'a da ja'a da tsara to su ne za a yi bayanin su a baitin da yake bin wannan shi dai wannan wato an gama sai wanda yake wato fa'ala wanda yake ya iyul aini ya iyul aini to shi ya yake zuwa ba'a ya bi'u ma ba'an ake cewa ko mabi'a shi ne za a yi bayanin sa a baitin gaba to wannan baitin sai وكفيه الذي يا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي مثلا وكفيه الذي يا عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا ne a baya akan duk tsare-tsaren masdari mini da sunan zamani da sunan makari amma akwai wani guda ɗaya da ba a faɗaka a kai ba shine wanda yake murari'i dan wanda yake fa'ala ce amma wanda yake ajo fi ya yi ko fa'ila wanda daman shi wannan an san sai dai ya zamo daga ziliyari zai koma ajo ne ya yi kamar irin su zala ya zalo to shine ba a faɗakar a kai ba ta ya rikita idan ta a ɗauka cewa zai bi sahihin to an ɗauka haka din akwai malamai da yawa da suka tafi akan haka shine ce wa kasayi laziliya ainuhu allaziliya ainuhu fi'ilin da yake aininsa ya zo ya kamar ba'a ko sara ko zala ko asha kas sahihi shi ma dai kamar fi'ili sahihi ne tunda mun san matsalan idan asali fa'ala ne to da mun zamuwar ya ainansa yana daga jawalibul kasar ko ya can yake fada a baya ya ke fada a baya game da wannan cewa fa'ala wadda take ajwa fiya'i murari inta yana zuwa bisa fi'il ya yace a farko can ya yace ahan shine zalwawi fa'an awil ya aina nauka'ata fa'ala wadda take wawi ya zo far kamar wa'ada ko wasala ko kuma ya aininta ya zo ya kamar ba'a ko sara ko kuma na kifi ya iya kama ata ko mura'a shi lazimi shine kazal mura'afu lazima ka hanna dala ko wannan jawalib su ne jawalibul arba'u ko wanda suke ja jawo fa'ala ya zama murari inta ya zo bisa ya fi'ilu akwai jawalibul arba'u kuma masu jawo ramma su ne da ne da ne jawabu na ramma wanne ne wawi ko sannan kuma ya zamo naƙisi wawi shine na biyu sannan kuma ya zamo mura abi ne amma muta'addi ne ko sannan kuma ya zamo ya shiryar bisa mufahara tsere shine guda hudun kawai ko shi ne guda hudun ko a su ne guda hudu wa rumma aina mu'addahu wayan duru za kasirin kama lazinin zara min hutumila aina to to menene yake fada akan shi inda yake ajo fuwawi wal murari umin fa'alta in ju'ila aina lahul wawu aw laman yuja'u bihi مرموم عين وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فار وليس له داعي لزوم كسار العين نحو كلاكو sune jawaliban guda takwas ko ragowa guda biyu su ne masu jawo fa'ala ta zamo ya fa'alu murari in su ne ne jawalibin guda biyu menene da me shi ne zamo ainihin fi'ilin min hurufin halki ko lamun fi'ilin daga hurufin halki ne daman jawaliban guda goma ne guda hudu suna jawo ya zamo kasar an ya zo bisa fi'ilu guda hudu suna jawowa ya zamo ya zo bisa ya fi'ilu guda biyu kuma bisa ya fa'alu su ne jawalibu guda goma kenan wanda wasu suna lissafa su sha daya saboda suna kawo misalu ya yi kamar ya sara shi ma dai ya yi siru ake cewa ko ya na'a ya yi ni'u akan ce wani wakacin ko to wannan kenan dai to yanzu idan ka tashi kawo maf'alu daga ba wajen wasu suka ce idan dai masdari kake nufi sai ka ce maba'u idan ku sunan zamani kake nufi ko sunan makani sai ka ce mabi'u saboda kamar yadda wato a jalasa iya jalisu za ka ce majalasan idan kana nufin masdari in kuma kana nufin sunan zamani ko sunan makani za ka ce majalisu haka ma ba a za ka ce ma ba'u a masdari mabi'u a sunan zamani ko sunan makani shine ya zama wa kasahihin lazil ya ainihu kenan ko tsara ya siru sai ka ce masiru ko masaru kenan wa ala ra'ayin tawakka amma wasu malaman suka ce a'a kaka ce za ka yi gaba gada a nan ka ce za ka bi wata ka'ida ka tsaya wala ta'adul lazi nukila kakka bar abin da aka ciro daga larabawa an ji daga larabawa cewa sukan kawo bisa mafi'ilu ko bisa mafa'alu ga sha qur'ani a ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa wa ja'alna nahara ma'asha aka ce ma'asha to wani wajen kuma daga aka ce fa inna lahu ma'ishatan rankan wana shuruhu yau malkiyamati a ma'ishatu kaga wannan za ka kawo ma'ishatu mas'ilu mas'ilatu ma'aishatu ne asalin ma'ishatu ko ma'aishatu mas'ilatu ne nan ko aka kawo ma'asha ma'ashu asalinsa kaga ne ma'a yeshu ma'a yeshu ne asalin ma'ashu ko ma'a waje annan nahara ma'asha shi yasa suka ce in an ciro biyun ka yi amfani da biyun baharaku harami mai sharif mai jami'ul amsal yake cewa shi dai a fahimtarsa yadda tsarin yake shine haƙƙinsa ya zo bisa mafi'ilu ko yaushe duk wato masdari nini ko sunan zamani ko sunan makani daga duk fi'ili wanda yake ajiwa fiya'i to haƙƙinsa ya zamo bisa mafi'ilu ko yaushe sai dai in an ciro daga larabawa suna faɗarsa bisa mafa'alu to a sannan sai a aiki da wannan mafa'alu amma in dai bayan da aka ciro sai a tafi da shi bisa mas'ilu saboda ya ce ya bincika sai ya gace ilai da yawa wasu sai zama sun zo da mafa'alun da mas'ilu kamar ita ma'ashu da ma'ishatu din wasu ma sai zama kawai mas'ilun ne kawai yake zuwa shi yasa ashe shi ne wanda yake daman haƙi abu na farko kenan abu na biyu kuma yace ai ko ba komai ma haka zai ba mu damar mu bambance tsakanin ajwafi wawi da ajwafi ya'i ajwafi wawi ya zama musa maf'alu kamar dara ya duru za a ce madaru amma ajwafi ya'i sai a bashi kenan bisa maf'ilu sai dai in an ji sabanin haka daga larabawa kawai to wannan baitin da yake nan wa ala ra'ayin tawakkaf shine sunan ra'ayi kaka ce za ka yi gaban gaɗe ko gaba gaɗe wala ta adu lazini fila kakka ƙetare abin da aka ciro daga larabawa to wannan baitin kenan sun mai ne tashi fitocin muran nan na manzuman nan ta ɗari ga wadda muka fara akwai masjarori da suka zo ko ya baitocin suke guda biyu ne kawai aka yi ko ya baitocin suke ba wawun ma ka ɗauke wawun azal wurdi na hajjun ilar rashadi ainan ya hadi na hajjun ilar wusuli ainan ya hadi بل المدار عندهم عليه في تزكية النفس بلا توقف أولا بيتك قدادي مصدري قدانوني مصدري نيني كما قدانوني اعلم بأن ذكر هذا الورد نهج إلى الأصول أينا يهدي بل المدار عندهم عليه في تزكية النفس بلا توقف كأن ذكر ذكر ذكر mazari ne zikiru ko hazal wirdi wirdu mazari ne ko suna ne na hajjun na hija na hajju ko na hajja na hajju na hajja mazari ne shi ma na hajju ko ila wusuli wasala yasilu wusulan wusulu ma masdari ne ko ainan ya hadi balil madaru indahum alaihi fi taskiyati tawakufi guda biyar ne ko sun fi biyar sai madaru ɗin shi kuma wanda yake mafal ne ko daga dara ya duru aka ce madarin dama wannan ba a cewa majiru ya dace da kiyasi daman ko tunda an faɗa cewa mafalu inda ya ne inda ya ƙuli ne ko ya fa'alu murari in haƙƙinsa zai zo bisa mafa'alu madaru asalinsa ya asalin madaru yake a'a wai mada ita kanta kalmar ba wai daga ina aka dago ta ba maduwaru maduwaru ne maduwaru mafa'alu ne ko daga dara ya duru fa'ala ya fa'ulu ko بل المدار عندهم عليه في تزكية في تزكية في تزكية تزكية لقيناني سبا يسبي تزكية ya ne lamiyatul af'al yake faɗa kan mazdarin fa'ala a yanzu ja'allahu taf'ila haisu hala min lamin italla lil hawihi taf'ilat wannan damin ya zo musu tsari kenan taf'ilatan ilzam walil ari minhu rubbama buzila dama wannan haƙƙin sai zo musa tafilatu tunda daga saffa ne ko a ce tasfiyatu wani la'ari minhu rubba ma buzula kamar wanne kenan ina misalin wani la'ari minhu rubba ma buzula fa'ala wadda lamunta ba harfin illa ba ne amma kuma masu ta zo musa tafilatu ina misali ɗaya gashi la taskiratan liman ya hasha ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة لمن يخشى to wannan dai kenan sai wanne ne rage mana na aruri ne asmi maf'uli gairi zisalasati su min huli ma maf'alun aw maf'ilun ju'ila wa kasmi maf'uli gairi zisalasati su min huli ma maf'alun lima lahu usuk lima minhu lima maf'alun aw maf'ilun ju'ila وكسم مفعول غير ذي الثلاثة سك من هو لما مفعل أو مفعل جعل an bagana a kan sulasi to ya rage filin da ba sulasi ba fili wanda ba sulasi ba shi ma dai akan kawo masa masdari ne ko sunan zamani ko sunan makani to shi ya ake bi shi aka bayanin a kansa a wannan baitin ya ce suk kanarko suk kanarko kasmi maf'uli gairi zissalasati kamar sunan maf'uli na fi'ili wanda yake ba sulasi ba minhu daga fi'ilin da yake ba sulasun ba lima maf'alun au maf'ilun ju'ila ga abin da aka sanya masa maf'alu ko maf'ilu shine masdari mimi ko sunan zamani ko sunan makani sai ka kawo su in kace misalan mutta gafaru to ya iya zama masdari ne istagafara mustagafara kamar kace istagafara istighfaran ne ko a karama mukurama kamar kace a ikiraman ne yana daga gare shi na qur'ani inda ubangi subhanahu wata'ala yake cewa wa qur rabbi akhrijni mukhraja sidiqin wa adkhilni mudkhala mukhraja din wato a masdari ne mukhraja sidiqin وادخلني مدخلا مدخلا ما مصدري ne ni daga adhala kaga idan za a kawo sunan fa'ilin mudkhalu da sunan maf'uli da mudkhalu za a ce sunan fa'ili mudkhilu sunan fa'ili ko mudkhalu to mudkhala dinnan da makhraja din masdari ne yana daga kuma inda yake an kawo sunan mafulin ana nufin sunan zamani ko sunan makani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka munzala wato ana nufin wato gurin sauka su zarafi ne na sunan makani ne sunan makani ne wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin yana kuma daga wanda yake an kawo sunan maf'ulin a qur'anin wanda yake yana ihtimalin a ce sunan zamani ne ko sunan makani ko kuma masjarin ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ulaika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tayyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama to mustaqarran din ta iya zama masari ne ni ana nufin hasunat istiqrara ta yi kuma ya zama sunan makani ne hasunat mauri istiqrarin mustaqarran din wannan wato ta ya zama masari ne ko kuma ya zama sunan makani ne yayin ya zama sunan makani ne daga gare shi to shine dai wannan baitin da ke nunawa cewa koyaushe in ana son a kawo masdari ne ko sunan zamani ko sunan makani ga duk wani fi'ili wanda yake ya haura harafi uku to yanda za a yi sai a kawo sunan maf'uli in aka kawo sunan maf'uli an kawo kamar daga misali ilma anna ya za a kawo kenan mutma mudma'annan idma'anna mudma'annan mudma'annan ya kama an ce idimi inanan ne ko tsuma'ani natan kama an ce idimi inanan ne ko tsumani natan kamar daga igi daudana fa mugu daudanan shi ne igi daudana mugu daudanan kama an ce igi didanan ne ko ko yaushe dai wannan ka'idar haka take shi yasa sunan kawo masari mimi ko sunan zamani ko sunan makani daga fili wanda yake ba sulasi ba amma ya fi sauki kenan daga fiye da fili sulasi fiye daga fili sulasi don fili sulasi ta biya zamo shi yana cikin waɗanda yake sun bauɗe ko ko ya zamo yana cikin wanda suke zuwa bisa kiyasi to wannan baitin kenan sai maimaita shi to yadda yake suk suk shi ne matashin magana suk kanar ko ka wannan kafin suna ne kama an ce misila ne shi ne mafulin suk aka gabatar da shi mafuli ne wanda yake aka gabatar isu ne din kuma murafi ilaihi ne shi ma kuma murafi an rafa ga mafuli shi kuma ma shi ma murafi ne dai gazi shi ma dai murafi وكسب المفعول غير ذي الثلاثة zidin ita kanta an rafa ta ga salasati shi yasa ya rafa a wajen ta zo a maimaice wa kasri maf'uli gairi zis salasati sub minhu minhu ana nufin min gairi zis salasati hudin lamirin zis salasati din ne lima lima madin masdariya ce lima maf'alun au maf'ilun ju'ila ka ka fahimta wato suk din shine makaman magana shi yasa gaba ɗayan baitin madamin jula da ce wadda take cikakkiya wadda take kalamu sai dai akwai jumlar da take ta a filan mausuli ko lima lahu lima lima maf'alun maf'alun aw maf'ilun ju'ila ita jumla wata iri ce jumla salam masul wata iri ce ismiya ce ko fi'iliya sugura ce ko kubra fi'iliya ce ya aka ta zama ju'ila to an gabatar da fa'ilin na'ibul fa'ili kenan na'ibul fa'ili fa kamar fa'ili yake fa'ili yana gabatar fi'ilinsa ai kaga ba za ka yi ka ce shi mafalun din na ibul fa'ilin ju'ila bane tunda ju'ila daga baya zo yanda fili fa'ili ba zai gabaci fa'ilin fa'ili ba zai gabaci fi'ilinsa ba hakan na ibul fa'il ba zai gabaci fi'ilinsa ba shi yasa sai dai mu haƙura mu bata a jumla ismiya ko mafalun din mubtada ne mafilun adashi a kansa ju'ila jumla ita ce labari ko ya zama jumla ce kenan kubura ko ita ju'ila din jumla ju'ila din jumla ce sugura amma gaba ɗaya mafalun au mafilun ju'ila jumla ce kubura tun da labarin ta ya zo jumla jumla ce ismiya da labarin ta ta zo jumla kwarai inda duk aka kawo masari wanda ba mimi ba a iya mai da shi masari mimi kwarai kuwa ya yi daidai a mai da in aka kawo masari mimi zai iya zawa a matsayin masari a shi ma masari ne to wanne a'a ai murafi laifi ne mafuli din an rafa ga gairi gairi din an rafa ga zizi din an rafa ga salasati ai irafa ce a wajen ta haɗu da yawa yin irafa ce ta haɗu da yawa kafin an rafa ga ismi ismi din kuma an rafa ga mafuli mafuli an rafa ga gairi gairi an rafa ga zi zi kuma an rafa ga salasati kaga irafa ta yawa a fa kasra ce wa kasmin mafuli gairi مفعول غير وكسم مفعول غير ذي الثلاثة سب منه لما مفعل أو مفعل جعل fasalin tasmil ari wato wannan fasali a cikin sunan kasa a siffar kasa yadda ake kawa في بناء المفعلة يتاتو فصل في بناء المفعلة وان فصل يتشنجن المفعلة للدلالة بيشرة وعلى الكسرة بس يوان أبع وجه بس يوان أبو أوجه to mimisli ma ka surat mul'ari mafa'alatun ka misli ma asadatin wa za'idu hutuzila من المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذاك جهتملا هكذا تو من اسم ما كسر اسم الأرض مفعلة كمثل معصدة ومصبعة مصبعة كمثل مصبعة والزائد ختزلا من المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد اهتملا من ذي المزيد to min min zil mazidi to min al mazidi ya fi amma min zil mazidi din ma yayi amma min al mazidi ya fi sauƙin hada to min misli ma ta suras mul arri maf'alatun ka misli masba'atin wa za'id hutuzila من المزيد كمفعات ومفعلة وعفعلت عنهم في ذاك جهتملا سيني قباليكم اسم العارف سونا كسا مفعلة أنا كاوشي بسا أو مفعلة من اسم ما كسرت shi awan nan na mafa'alatu fa ana kawo shi ne daga sunan abin da yake da yawa a kasar misali kasa wadda take da yawan kuraye ya sunan kura zi'ibu sai a ce arun maz'abatun arun maz'abatun maz'abatun bi ma'ana kasiratu zi'abi haka nan kasa mai yawan damo rabbu sai a ce arun marabbatun marabbatu bi ma'ana kasiratun ribadi kasiratun ribadi kasa ne yawan zakoki sai a ce arun ma'asadatu ko arun maruba'atu mai yawan rabu siyaki kasa ne yawan siyaki kenan sunan dabba ce kamar kura sama take da kura kadan ko ehen to sai a ce an rumaru ba a tun daga rabu to ka misali masba'atin kamar matsarun masba'atun bi ma'ana kasiratu siba'i mai yawan zakoki daga sabu'u aka kawo masba'atun wazza'idu harafi na daɗi tuzila sai a shafe shi minal mazidi idan ya zamo sunan akwai harafi na daɗi a kansa a cikinsa to sai a ɗauke harafin na daɗi ina misali kamar afa afa miciji ƙasa wadda take mai yawan miciji sai a kiranta mafa'atu mafa'atu alhamza ta farko sai a shafe ta saboda ta daɗi da far da ainin da wannan alifin na ƙarshe su ne na asali shi yasa sai a wadatu da su a ce arun mafa'atun bi ma'ana kasiratul afa shi ne ce kama fa'atin kamar mafa'atu sai kuma ya ce wa muf'ilatun wannan muf'ilatun din mubtada ne wa muf'ilatun awan muf'ilatun wa af'alat ko awan af'alat an humu fi zalika tunila an waito daga larabawa irin wannan sai a ce azabatil aru ko azabatil aru fa hiya muzibatun az'abatil aru ƙasa ta yawaita kuraye fahiya muz'ibatu az'abat daga zi'ibu za a kawo awon af'ala da zi'ibu ko as'adat daga asadu sai a ce as'adat ta yawaita zakoki fahiya mus'idatu ita ne yawan zaki ya zakoki ko arabbat ta yawaita damu fahaya muribbatu ita ne yawan damoci sai a kawo af'ala da sunan fa'ilinsa shine muf'ilu a kawo awon af'ala don a nuna fi'ilin cewa kasar ta yawaita wannan abu shine wa muf'ilatu wa af'alat an humu fi zalika hatunila to wannan kenan dai ya kawo nan gaba za a bayani cewa nan fa ana wadata ne da sai suna wanda yake sulasi ko kuma wanda yake mazidin sulasi amma sunan da yake ya haura guda hudu- harafi uku ba a kawo irin wannan awon daga gare shi da hannun gaba za a yi za a yi bayani akan wannan shine baitin da yake bin wannan yanzu dai a nan an kawo mana cewa ana kawo awon mafa'alatu don a nuna cewa ƙasa ne yawan abu ce akan kawo kuma awon af'alat sai a ce fa haye muf'ilatun shi ma dai dan wannan ma'ana wancan a kawo awon mafa'alatu kai tsaye shi ne asali wanda kuma in an tashi kawa idan dama harafi uku ne shi kenan da saukin kawowa in kuma akwai harafi mazidi a ciki to sai a shafe shi mazidin shi ne wanza'idu والزائد اغتسل من المزيد وإن من المزيد كما ساعات to a wannan baitocin da yake nan guda biyu sai mu maimai a ba mafilatu ana kawai nan mafalatu ne kama fa'atin wa muf sai dai mufilatu muf mufilatu da raman mimi da kasarar aini ba da fatar mimi da kasarar aini babu wannan mufilatu kama fa'atin wa mufilatun mufilatun din mubtada ne wa af'alat adafi ne akan jumlar anhumu fi zalika hatumila hutumila shine jumlar labarin shine jumlar labarin da fi zalika da anhumu duk sun rataye da hutumila da yani da majaluran guda biyu duk sun rataye da wannan hukumin lada shi ne jumla ita ce labari mufilatun ɗin muktada ne yawwa sai gaji aka kawo da mafalatu wadda ita ce asali sannan kuma bayan nan aka ce akan kawo awan afalat fahiyar mufilatu shi ma dai ma'anar da yake nan غير الثلاثي من ذا الورء ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا غير الثلاثي من ذا الورء ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا سمي قبالكم an faɗa a baya cewa daga fili sulasi ana kawo kama awon maf'alatu daga suna daga suna sulasi ana kawo kama awon maf'alatu don a nuna cewa waje mai yawan wannan abin ne wato mai wannan suna kamar daga zu'ibu a kawo mas'abatu a ce arun maz'abatun ƙasa ce mai yawan kura ko arun maka labatun ƙasa ce mai yawan karnuka to amma aka ce gairu sulasi suna wanda yake harufansa ba uku ne ba sun haura uku to mu mutani'un wannan ba zai yi ba min zalwari a bashi wannan tsarin ba a baiwa sunan da yake haruffansa na asali sun haura uku wannan tsarin idan ya haura uku amma haura ukun da na daɗi ne to a iya bashi shine aka ce wa za'idu khutuzila min al-mazidi kama fa'atin to amma idan zamo ya haura uku kuma sai harufan na asali ne to ba za a bi ba za a kawo masa wannan tsarin ba wa rubbama ja'a minhu da yawa yakan zo daga gare shi nadiran dan kadan kubila to sai a karba larabawa sun kawo shi kadan daga wato a kawo irin wannan tsarin daga suna wanda yake ba mai harafi uku ba an ji suna cewa arun mu'aqa rabatun arun mu'aqa rabatun ko arun musa'a labatun arun mu'aqa rabatun bi ma'ana kasiratul aqarabi kasa ce mai yawan kunamu aqrabu haruffan sun haura uku da aini da kafi da ra da ba dukkaninsu kuma asaliyai ne ba wani ladadi a ciki ba kamar afa ba ne da yake aka ce alhamza ta farko ita ta dadi ce to wannan aqrabu da ainin da kafin da ra da ba duk asaliyai ne to amma ji larabawa suna cewa arun muaqarabatun muaqarabatun wato wajen siba waihi yace sai ka ce muaqarabatun amma malamin sa Abu Zaid al-Ansari yace a a muaqaribatun da kasarar abin da yake kafin karshe za ka faɗa mu'akari batun ko musa'ali batun inji abu zaid al-ansari amma shi sai ba wai cewa ya ka ce mu'akara batun mu'akara batun ake cewa ko musa'ala batun musa'ala batun daga sa'alabu dila arun musa'ala batun kasa wadda take mai yawan dila to in an ji wannan kubila sai a karba kawai amma dai ba za a yi kiyasi a kai ba ba za a karba amma ba za a yi kiyasi a kai ba in laraba suka amfani da shi haka muka gani to sai mu yadda amma dai ba za mu ce za mu kiyasi a kai ba ba bane wanda ake kiyasi a kansa to wannan maitin kenan sai mu mai na al'alati ne sai fasali a cikin ginin ala to kami fa'alin وكمفعال ومفعلة من الثلاث سجسم ما به أملا كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاث سجسم ما به أملا من كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاث سجسم ما به عملا كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاث سجسم ما به أملا ka narko isma sunan ma da he umila abinda aka aikata aiki da shi minan sulasi daga fili wanda yake sulasi ka narko shi kame fa'alin kamar awan mif'alu kamar mikhiyadu daga haɗa ya yi ɗinki mikhiyadu allura abinda ake ɗinki da ita abinda ake aiki da ita ko min baru na bara ya ɗaga murya da ƙarfi min baru wurin da ake daga murya da ƙarshe wurin da ake hawa don a daga murya min baro wa ka mif'alin ko kuma kamar mif'alu kamar miftahu daga fataha ko misbahu daga sabaha miftahu ko misbahu wa mif'alatin ko kamar awan mif'alatu kamar midiratu ko misallatu misallatu ko mihiyadatu ana iya sata ya zama mihiyadatu ya zama mif'alatu kenan to wannan ya nuna akwai aune-aune guda uku wanda su ake ga sunan ala shine ko dai awon mif'alu mif'alu shine kamar mihiyadu ko minbaru ko kuma awon mifalu kamar miftahu ko misbahu ko kuma awon mifalatu mifalatu kamar misallatu abinda ake amfani da shi wajen zare wajen zare wani abu wajen cire wani abu misallatu to da wannan auna-auna guda ukun su ne auna-aunan ala mif'alu dai da kasara to amma nan gaba za mu ji waɗansu gurare inda yake zuwa da ramma a maimakon a ce mif'alu sai a ce muf'ulu mif'alu a maimakon a ce mif'alu sai a ce muf'ulu shine zai ce shazzal mudukko shazzal mudukko ko to wannan dai baitin ya nuna mana auna aunan sunan ala guda uku da mif'alu da mif'alu da kuma mif'alatu sai mu maimaita baitin ku izzal muduku wa musudun wa mukulatu wa wa shazzal muduku wa mukulun wa musudun wa shazzal muduku wa musudun wa mukulatu wa wa mudhunun munsulun wal atimin nahala shazzal muduku wa musudun wa mukulatu ومدهن منسل والآت من فعل sai gaba ɗaya ku yi cewa sunan Allah yana zuwa da ɗaya daga cikin aune aune uku ko mif'alu ko mif'alu ko mif'alatu to amma an samu wa'yansu aune aune da a maimakon aji larabawa sun ce mif'alu a ciki sai aka ji suna cewa muf'ulu to nan ya faɗa a nan kamar guda shida yake shazzal mudukku daga dakka ya dandaka abu ko ya daka shi aka ji larabawa a maimakon su ce mi dakku sun ce mu dukku mu dukku wato turmi ko abin daka ko wajen dandake abu mu dukku mu dukku suka faɗe shi da ran mato wannan ya bauɗe daga dakka ya dukku aka ce mu dukku a maimakon a ce mi dakku wa mus'udu haka nan daga fa'ada fa'ada dawa yayi doran magani inda za a ce mis'adu ko a ce mis'adu sai aka ce mus'udu abinda ake doran magani da shi abinda ake doran magani da shi wa mukuhulatu haka nan mukuhulatu mata bauɗe daga kahala ya yi kwalli ya kahulu inda a ce a ce mikihalu ko mikihalatu to amma sai aka ce mukuhulatu da ramma to wannan ya bauɗe wa muduhunu haka nan daga dahana ya shafa mai muduhunu abin shafa mai abin da ake shafa mai da shi ko ake ajiye mai a ciki hakinsa a ce midahanu munusulu haka nan daga nasala ya yi wa kibiya kai munsul wato inda ake sa kan kibiyoyi kan kibiyoyi ko ko abin da ake amfani da shi wajen sa kan kibiyoyi to a maimako a ce minusalu minusalu da aka ce munusulu wal min nahala haka nan kuma wanda ya zo daga nahala nahala ya wato ya rere to wato aka ce munhulu shi ma munhulu fefe ko rariya munhulu to haƙƙinsa a ce minhalu minhalu ne haƙƙinsa a faɗa munhulu wato fefe ko ko rariya abinda ake rere wani abu da shi to wannan duk ya bauɗe an kawo guda shida kenan ko akwai mudukku akwai musudu akwai mukuhulatu akwai muduhunu akwai munsulu akwai kuma munhulu su wannan guda shidan sun bauɗe a maimakon a ji sun zo bisa mai fa'alu ko mai fa'alatu sai aka ji sun zo bisa mufulu ko mufulatu shi yasa sun fita daga tsari a wannan baitin kenan tas guda nawa ce ta tabo shazzal muduk wannan ta ta kubuta ne a waɗansu sunonin ala da aka ce su sun bauɗe don suna zuwa ne da ramma shazzal muduku wa musulun wa makulatu an faɗa da su munhulun sai wa menene munsulun duk aka ce sun bauɗe saboda ana faɗa su da ramma da ramma to amma aka ce wa manna wa amalan bihinna ko da yake an ce ana faɗar su da rama wanda yake nufin aiki da su jaza lahu fihinna kasur ya halatta ya kasara a cikin su ya iya cewa da kaktu bil midaki bil midaki ya kawo bisa idan yana nufin kawai ya kiran cewa inda ake dandake abu to wannan wato abinda ake danda ke abu da shi sai ce mu duku wannan amma idan yana nufin zai hada da aikin to wannan ya iya cewa ya kawo su da kasara ko ka haltu bil mikhalati bil mikhalati ko na saltu bil min sali ko na haltu bil min hali na haltu bil min hali ya halatta diya faɗe su da kasara idan yana nufin aikin inda yana nufin aiki ya iya kawo su da kasra walam ya ba zai damu ba biman azala da wanda yake cewa bai daidai ba kai ya damu da wanda yace bai daidai ba wannan wato habaru ne amma ya zo da ma'anar insha'i ko walam ya aba biman azala ai habaru ne ko amma ana nufin insha'i kada kada ya ce zai damu da wanda zai zarge shi wanda ya zarge shi bai da gaskiya ya fi shi gaskiya to wayannan kenan aka ce ya halatta a faɗe su da kasara wane ya aba eh da ai daga aba aba ya aba'u ake cewa ko kul ma ya aba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ai da fata ake faɗa ya aba'u bai kula da wanda ba kada ya kula da wanda zai zarge shi mis'ad ba amma sai in ka kawo fi'il sa'ad na yi dura bil mis'ad da abin da ake dura da shi in an kawo fi'ilin ya halatta in an kawo aikin to ya halatta da aka ce fi'ili ba wai sai lalle fi'ilin kai tsaye ba amma dai duk abin da yake shiryarwa bisa aikin in ka kawo shi to ya halatta ka kawo su da kasara amma in kana kawai kai kiran sunan abin ne shi kadai ba maganar aikin da ake da shi to wannan sai ka kawo da ramma dole sai dai ka ce musulu ko mukulato ko munsulu da sauran da da sauransu muduku dole ka faɗe su da ramma ba dama ka kawo da kasar a sannan in za ka kiran sunan abin ne kawai amma idan za ka nuna cewa dama ga abin da ake da shi ana abu kaza da shi to wannan shi ne ya halatta ka faɗe shi da kasara daren ma ba ya halatta ya halitta kwarai shi ya fi yawa ma a tsarin larabawa duk da cewa ya bauɗe amma shi ya fi yawan zuwa da wannan baitin kenan sai cewa gadwa faitu hakika na cika bima kadaro mutu da abinda na nemi in zo da shi mun tahiyan halin kasancewa ta ina zuwa karshe na zo karshen sa alhamdulillah duk yabo ya tabbata ga Allah duk godiya ta tabbata ga Allah izuma rumtuhu domin abinda na nema kamula ya sami cika wato ya sami cika wannan baitin ya al'irabin sai ke wa kad wafaitu bima qadarumtu muntahiyan falhamdulillahi izmaru